الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أصبت 22 جوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1438 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu a wannan masallaci kamar yadda aka saba cikin wannan wata mai albarka muna karatu cikin littafin Allah alkur'ani mai girma muna kuma karatu ne cikin suratu tauba karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 47 insha Allah za mu tashi aya ta 48 a cikin suratu tauba muna fatan Allah samu dace kafin fara karatu ga tambayoyin da aka turo wannan bayan yayi sallama yace inni uhibbuka fillah ya sheikh wa ahabbaka Allah alladhi ahbabtana fihi wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yajma'ana fi jannatin na'im yace dubi ga adadin raka'a da raka'o'i da aka yi da ake yi a qiyamul layli cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba wuce raka'a sha uku ba to idan mutum ya yi tarawihi a masallaci kuma yana so ya yi ƙiyamun laili ya dace ya yi a bisa sunna hadithin aisha radiyallahu ta'ala anha ta bayyana cewa ma za da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ramadana wala fi gairihi ala ahada ashara raka'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kara ko a ramadana ko a wajen ramadana ba akan sama da raka'a goma sha daya hadisin Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma shi kuma ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah raka'a biyu raka'a biyu raka'a biyu har sau shida goma sha biyu kenan yayi witiri hadisin aisha radiyallahu ta'ala anha wani kuma ya nuna yayi raka'a goma sha biyun shi ma yayi raka'a takwas yayi wutiri da raka'a biyar to duka dai waɗannan sun yi nuni ne zuwa ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi don ka wanda yake so ya dace da yadda sunna ta yi irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai ya ce shi in yayi raka'a goma sha ɗaya ba zai ƙara ba ko in yayi sha uku ba zai ƙara ba shike na farin lahi alhamdu wal minna in ya ga dama sai ya yi shi ko a farkon dare ko a tsakiyar dare ko a ƙarshen dare yadda ya san zai amma in mutum ya ƙara ba shi da laifi ko kaɗan saboda hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce salatul laili masna masna sallan dare ana yin raka'a biyu ayi sallama bai ce in kun yi goma sha uku ku tsaya ba sai ce in ɗayan ku ya ji tsoron fitowan alfijir kaga da da zai faɗi cewa inda ba za a wuce nan ba amma a labari su da suka bayar cewa ta yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kara ba ko a cikin Ramadan ko a wajen Ramadan wannan labari take bayarwa haka yake in ka ji wannan sai ka ce to bari in yi haka to ka dace da sunna amma ba cewa ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko a Ramadan ko a wajen Ramadan kar a kara da ta bade haka ne to da ya zama laifi to amma labari ta baka ga yadda yake kai kuma in kai yadda yake dama shi aka ce ai koyi da shi shi kuma bai ce kar a kara ba ya ce iji alu akira ma tusalluna witira ku sanya karshen abin da za ku yi sallah da daddare au kama kala sallallahu alaihi wasallam ya zama witiri bai ce in ku sanya raka'ar ku ta sha uku ko ta sha daya ya zama witiri a yace kawai karshen abin da za ku sallata shi yasa idan mutum ya ga dama in an yi tarawihi da shi ya ga cewa yana da daman ya ƙara nafila shikenan falilla alhamdu zai iya ƙarawa kuma an samu tun daga sahabbai da yawa sukan yi haka tun daga kulafa'ur rashidin saboda fahimtansu ga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam da aikinsa bai nunin cewa akwai iyaka ba yawa saboda haka shi yasa zaka ga Umar radiyallahu ta'ala anhu wata rana in aka yi sallan isha in ya shiga gida to baya sake yin wani abu in banda na filfili har sai an ila har sai dab da keton alfijir sai ya witiri in aka kila sallah kuma sai ya rakata alfajir shikenan kuma sai sake dawowa masallaci to kaga dai yana daga cikin kulafa'ur rashidin to kuma an samu yana haka to wannan yana nuna babu laifi idan an kara wallahu ta'ala alama in kuma mutum ya kayyade kansa yace iya wannan zai shi ma yayi daidai saboda Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shi ma sai yayi wallahu ta'ala ala sai dai mutum in yayi wutiri a farkon dare kamar misali an yi tarawih sai aka yi wutiri sai kuma ya tashi da dare zai kara to ba zai sake yin wutiri ba in ya kara kawai iya raka bibbi bibbi zai ba zai sake wutiri ba don wannan kuma hani ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba a wutiri biyu a dare daya wannan hani ne to wannan kuma ya nuna kar mutum ya sake maimaitawa iyakaci kawai tsaya iya abunan na filfili din wallahu ta'ala alam wannan bayan yayi sallama ya ce tambayar sa akan sanarwar akan sana'ar wani abokinsa ne mai sana'ar wasan game na kwallo wanda da ita yake ciyar da iyalansa da matarsa sannan akwai sana'ar koyarwa ya manta to malam kuɗin da yake bashi a matsayin wannan yayi wata tambaya ne ina ga a baya don ko ba a karanta waccar ba wato ma'ana sana'ar abokinsa ne kuma yana bashi abinci yakan bashi dan wani abu haka wai ya halatta ya karbi abun kuma sana'ar da abokin yake shine wancan harka din wannan ina ga ya kamata a ce an samu abuna an yi magana ne don akwai tambayoyin da za a yi wa mai wannan tambayar kafin a ce an bashi ansa so da ya kawo abun a takaice akwai abubuwa da yawa wanda sai an tambaye shi yayi bayani an tabbatar kuma daga gurin abokin sannan a bashi ansa wallahu ta'ala alam wannan kuma bayan ya yi sallama ya ce ya zo sallar magariba sai tarar wato cewa an dago daga sujjada ta biyu ana zaman tahiya sai ga wani shi ma ya shigo sallar amma shi daga zuwansa sai sauri ya yi sujjadansa guda biyu bayan liman ya dago har ana zaman tahiya sai shi ma ya zauna aka idar da sallah da shi ya tashi ya cikato sauran abin da ya rage na raka'a biyu da ya rasa shin menene hukuncin sujjada biyun da ya yi wanda ya yi su da sauri bayan ya samu bayan ya samu an dago ana zamantayya yawanci akwai tambayan da kai tsaye wanda ya yi abu shi zaka tambaya daga zarar mutum ya yi abu in ka bar shi ka bar ilimin a gurin sai ka tafi wani guri inda kila ba ilimin abun ka je kana tambaya kaga ba zai amma wanda kaga yayi abu shi fi cancanta ka ce masa a wannan ni na kai kaza menene hukunci sai ma bayani yawa amma ba ba tafiya zaka ka ce oke wannan sai na tambayi malam wani ba a kawai sai ka tambayi wannan shi ma ai malam wani ne tunda ya kawo abun da kai baka sani ba don sai ka tambaye shi a lokacin in yi ma bayani don haka yanzu ka tambayo shi abin da ya ce sai ka tambaye mu akan abin da ya ce ya inganta shine abin da za a guna insha Allah ta'ala wallahu a'lam wannan ko bayan yayi sallama ya ce zan iya na cire zakka ko kuma dai in an zo an samu liman yana zamantayya abin da aka samu liman yana yi shi za a yi ya wacce tambaya din abin da aka samu liman yana yi shi za a yi ma'ana yana zaune zamantayya ba bukatar mutum ya yi sujjada guda biyu da zai sujjada guda biyu ai da sai ya faro tun daga takbiratul ihram ba liman yayi su ba yawa abin da aka samu liman yana ciki shi zai wannan shine ka'ida wajen bin liman sallah tun da dai tambayar ka ta riga ta zo to mun bada ansa insha Allah ta'ala amma dai nan gaban an ga wani yayi abu sai a tambaye shi wallahu ta'ala alam in yaso in yayi bayani sai a nemi ingancin abin da aka faɗa watakila a gaba in ba a gane wannan bayan yayi sallama ce zai iya cire zakka ya bawa kaninsa ko yayansa wanda na wanda ya hada uwa ɗaya uba ɗaya da su ko mata waɗanda wato ‘yan uwansa mata waɗanda ya hada iyaye da su matan aure amma yake nufi duka waɗannan in dai ba kai kake ciyar da su ba suna ka duk sun halatta ka ba su zaka mutum ƙani Allah ya hore masa wadata wa kuma yana cikin jinsin mutane takwas inda Allah ya ambata a ba su zakka ko ɗaya daga cikin wannan jinsi ya halatta mutum ya bashi zakka mutum zai iya ba wansa shi yana can gidansa daban harkarsa daban kai kuma harkarka daban ba kai kake ciyar da shi a karkashin kai yake ba wannan ya halatta in dai yana cikin wanda suka cancanci zakka ya halatta ba shi haka wa haka kani haka mata kannanka ko mata yayunka wanda an aurar da su a wani guri sai ka ba su zakka ka ba wa mazajen su ma zakka in sun cancanta suna cikin wanda suka cancanci zakka duk za a iya ba su wallahu ta'ala ala wannan bayan yayi sallama ce tambayar sa ita ce menene hatsarin da ke tattare da rantsuwa da qur'ani a gaban alkali a kotu wani lokaci har kudi zaka ga an ba wa mutum domin ya je ya rantse akan ƙarya wannan duka shi alkali yana jira ne ya samu hujjoji wanda za su gamsar da shi waye mai gaskiya don ya yi shari'a yawanci shi ke kawo wannan amma wanda mutane kuma suka wayi gari sai a kira mutum a ce wai ya je ya yi rantsuwa a bashi kuɗi ladan rantsuwarsa kuma yadda zai je ya yi alkahura ya dira a gaban kotu ya rike alkur'ani ya rantse akan abin da ba haka ba wannan ba karamin hatsari bane ba karamin hatsari bane zaka ji ana bada labari ana cewa yawanci wanda ya irin wannan rantsuwan wai ba safai yake kai labari ba to wannan dai ba dai nassi ne muka karanta ba amma dai mutane ne suke bada bayani to dama yanzu mutum ya je gaban kotu ya rike qur'ani ya rantse kawai akan wai wani ya turo shi ya bashi wani kudi a can ko ba bai rantse ba ya je ya ba da shaida shaida zur akan ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin abin da suke aukar da mutum cikin wutar jahannama daga kar mutum ya ba da shaida akan abin da ba shi da ilimi a kansa Allah kiyaye wallahu a'lam wannan bayan yayi sallama yace a tambayar sa nan shi sana'arsa wanki da guga ne yana tambaya anan wani wani irin haƙoƙi ya kamata ya kiyaye saboda gudun cin haram sana'arsa wanki da guga ne wani irin haƙoƙi dukkan haƙoƙin da suka dace a sana'arka yawa ka tabbata in kai alkawari da mutum zai samu kayan saran kaza ya zo ya samu a wanke a goge kuma ka tabbata ka wanke ka goge ka kula da su kamar yadda ya dace yawa kar mutum ya sa rigar wani wai don ya kawo masa wanki da guga ko kuma ya ajiye ta jefa da ita ba inda ya dace ba ko kuma ya ce masa za ka samu ranka za ya zo ya samu bai samu ba duka wannan bai dace ba ka kiyaye duk abin da ya shafi haƙƙin da shi mai shi ya yadda zai biya ka a kai to wannan ka tabbata ka yi wannan ya tsinci kuɗi a cikin kaya kuma ya dawo da su zuwa ga mai kayan ya ce tambayarsa ta biyu kuma shine ya ji wani malami a sunna tv yana faɗakarwa akan kalmar da ake faɗa na kana naka allah na nashi wai bai halarta ba ina buƙatan ƙarin bayani a tagaice wannan harka ce ta yare wannan harka ce ta yare yaren hausa akwai abin da za ka ga ana faɗa ya ce wani malam ya je to amma da ke a sunna tv na kila kuma yare ne na hausa ba maganan nasi ba yare ne na hausa wadda masanin yaren kila abun da yake fahimta ya sa ya faɗi haka watakila wani dalili ne abun da ya sa mutane ko suke faɗan wannan watakila wani dalili ne don haka wannan ana bukatan a samu wanda suka san yaren sosai ma'ana malaman hausa da waɗanda suke masana hausa a gurare kamar dattijai ko a ƙauyuka ko a wani abu nan za ka ji sun faɗi menene ake nufi da irin wani akwai irin wasu farfesosi da muke jin ko ana hira da su ko a rediyo ko a tv a ce ga wani abu da ake faɗa irin wannan su ne gaskiya za su yi bayani sosai akan wannan abu ne amma ni gaskiya ban san komai game da wannan ba kana naka Allah na nashi ni ban san komai akan wannan wallahu ta'ala ala kuma kama abin da alarma ke faɗa shine tunda an kwatin cewa wani malami ne ya ji yake faɗa da bai kamata na ansa ba saboda da sai ya nemi wannan malamin to amma da ke naga kawai ba wani ansawa zan yi ba abin da ban sani ba ne kawai ƙarin bayani nake cewa ga waɗanda za a ƙara samu shine masu abu nan kuma gaskiya ne amma inda wani hukunci ne sai mu takaita da abin da malami ya faɗa insha Allah ta'ala an gama ba za a ƙara ɗaya wannan shi kuma bayan ya yi sallama ya ce limaminsu ne ya cika sauri in ya yi ruku'i in suna binsa kamun su yi kaza shi kafin su daidaita shi ya dago in sun yi sujjada in sun bi shi kan su kai goshi ya dago shi ne ce ina matsayin sallansu yawanci ya ce shin wannan an samu gibi ko kuma ba ta yi abinan da gibin da suke samu akwai mai matsayin sallansu akwai ta yi ko ba ta yi ba yawanci irin wannan ba abu ne wanda sai an zo an faɗa a nan ba duk yawanci kawai sai a samu limamin akwai kwamitin masallaci yawanci masallacin da ake yanzu aka ji an ce akwai kwamitin masallaci ko sai a zauna da liman ba kowa ya sani ba ko wani abokinsa a cikin gurin kawai a zauna da shi a ce gaskiya malam kana da saurin baki saboda aka kadan rage saboda mutane su rinka lissafa da kalmomi cikin ladabi da sauki kawai wataƙila baya ankara shi sauri yake da shi ko kuma ba ku da sauri eh haka dole a samu irin wannan amma inda za a dan faɗakar da shi sai ka ga ya rage ya rage sauri shikenan sai a daidaita shikenan yawanci ba sai an kawai yanzu in aka ce kaza kaza kaza to wani sai dama da yar wayarsa nan ko kuma wani ya ce turo mun karatun nan na yau eh turo mun karatun nan na yau sai je samu liman ya ce to ga abun da malai ya ce a kanka kwarai kuwa wani haka zai yi saboda kawai shi yana ganin kaman kaza ne wanda duk ba ba ba maslaha bane wannan ba maslaha bane kawai a same shi a ce ga abun nan ko ba wai sai an same taron jama'a ba a samu wani guda daya ya masa magana insha Allah sai kaga bai an karwa ku ba ku da sauri to kuna nan kuna ta abun nan shi kuma ya saba da azkar kullun yi yake yi don haka ya saba harshen sa ya saba da azkar kafin kai ɗaya yayi goma ba shi ne ba saboda ya saba da yi Allah samu dace insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu a cikin suratu tauba aya ta 48 muna fatan Allah samu dace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين
Allah subhanahu wata'ala yana faɗi cikin ayoyin da muka wuce da Allah ya ce law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awda'u khilalakum yabghunakum alfitna wa fikum sama'una lahum to nan sai Allah subhanahu wata'ala yake faɗi yace laqad ibtaghawul fitnata min qabl haƙiƙa sun shirya duk abin da za su shirya na makirci na a jefa matsala a da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa sun yi wannan min kabulu tuntunin tuntunin shirin su kawai shine sai an kawar da da'awar annabi sallallahu alaihi wasallam an yi niyan halakar da shi an yi duk abin da za a yi Allah ya hana Allah ce wa qallabu lakal umura suka rinka shirye-shiryen makirce makirce a kanka su shirya wannan a kubuce su shirya wancan a kubuce ba don komai ba wai don cewa kawai ba abun bauta da gaskiya sai Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace kuma lalle shi manzon Allah ne akan wannan ba abun da basu yi ba shine Allah subhanahu wataala ce sun yi wannan tuntuni wa qallabu lakal umura suka rinka shirye shiryen makirci akan ka a jefa wannan ba abun da ba yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba har sihiri har menene duk an yi amma Allah subhanahu wataala ce sun yi wannan hatta ja al har gaskiya ta zo ta bayyana wa zahara amrullahi al'amarin Allah ya fito fili addinin Allah har aka zo aka yi fito makka aka gane cewa ba abun bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wata'ala wannan ya tabbata Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da wannan ya kuma ɗaukaka harkar addini ta bayyana a fili duk da makirce-makircen da suka yi amma ba su ci nasara ba Allah ce al'amarin Allah ya bayyana wa hum karihun alhali suna kyama ba su taɓa yadda a ce yau addinin musulunci ya bayyana ba amma dole Allah kuma ya ce sai ya bayyana to shi yasa kowane zamani idan mutum ya tsaya ya ce a yi gaskiya musamman in barna ta yi yawa to ba abin da ba za a yi ba don aga cewa an ɓata wannan gaskiya ɗin da yake so yi har sihiri sai an yi wa mutum a yi wa mutum sihiri a da abunan ya ji cewa a a shi yaya ne a kasa gane menene ya faru a ta ganin sihirce sihirce abubuwa daban-daban an yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba abun da ba a yi ba a tuhume shi da maganganu su ce masa sahirun su ce masa kahinun su ce masa kazzabun duk an gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam to haka duk wanda yace zai yi gyara in barna ta yawa cikin jama'a to sai ya sha kalubale ta ko ta inda ba a tsammani bayan idan suka shigo cikin ku aw da'u khilalakum za su rinka wargaza ku ta hanyar annamimanci da sauransu to in an ci gaba ma kuma Allah ya ƙara tsaye da mutum yake kan gaskiya yake kokarin a tsaye da gaskiya to nan kuma laqad ta gawul fitnata min qabl tun a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ai an yi makirce makirce makirce makirce in mutum yana son gaskiya ko mulki yake nema yana son a gyara barna to kafin ya hauma an rinka makirce makirce kenan a ce wannan a ce wancan a tsallake wancan a ce wancan in gurin karatu ne a ce bai da certificate din kaza a wuce in gurin kaza ne a ce bai yi makaranta ba a wuce in gurin kaza ne a ce shi mai kaza ne a wuce haka abun yake duk sai an yi wannan inda duk ake son a tsaye da gaskiya sai an yi wannan sannan hatta ja alhaqu har gaskiya ta zo wa zahara amrullahi kaga al'amarin Allah ya bayyana abinda Allah ya ce zai yi sai ya yi wa hum karihuna alhali suna kyama su ba haka suke so ba amma Allah kuma haka yake so duk makircin da za a yi sai ga kuwa ya wuce sai ga yana ce kai wannan wani irin abu ne a to al'amarin Allah ba yadda aka yi da shi a sallama kawai a haƙura a jira tsarin Allah a yi ta ganin abin da Allah ya tsara Allah ya samu dace na Allah subhanahu wataala ya ce wa minhum man yaqulu dhalli wala taftinni wannan ya faru ne ga aljaddu ibnu qais shine wanda ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a fita yakin abunan tabuka yakin tabuka ya faru da mutanen rum da paris su ne suka zo aka yi karo abunan ko kuma shara zuwa gare su to aljad ibn qais sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ni shi abun da ya dame shi shi gaskiya yana so annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa izini ya zauna a gida shi ba zai fita yakin nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace me yasa yace wala taftinni shi wai matan rumawa ne ɗan matan rumawa in ya gani zai fitinu shi yana da matsala baya son ya ga ƴan matan rumawa kaji sai fitowa annabi sallallahu alaihi wasallam ta wannan bangaren kasa annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kullum barna yake toshewa to sai ji shi amma kasa shi munafiki iya tsara magana da dabara a wurin sa sai Allah ne ya sani duk inda munafiki yake in ya tsara abu za ku dauka da gaske ne in kuka biye shi sai ya rubda ku tukunna sai ku gano cewa kai ashe wani munafiki ne to sai yawa munafiki ne sai an gama barnan ya gama barnan ya rufsa ku a ciki ce wani munafiki ne muna ganin sai zo ya rantse a gaban mu in yana magana kai ka ce da gaske ne ashe munafurci ne to munafiki haka yake ya san ta ina zai fito da ya karance ka kuna magana munafiki ya san abin da zai gaya maka in ya zo gurin wanda suke masallaci ya san abin da zai faɗa in ya je gurin yan kwallo ya san abin da zai faɗa in dai gurin wanda suke zaune a bakin ko gurin tashar meye ne ma ya samu da zai faɗa duk kowace irin daba munafiki ya san irin da yake gaya mata shi yasa in mutum yana ɗauke da munafirci ba mutumin da ba zai iya kayarwa ba sai in Allah ya tashi tonon asirinsa to nan ne kawai amma in kuka zo in akwai malamai a tawagar ya samu da zai gaya muku in akwai in kuma a tsabar masu wasu sana'a ce daban su kuma tasu irin tasu su ma ya samu da zai gaya musu in wa'incan kanan jama'an ne su ma an samu da za a gaya musu to haka munafurci yake maganar da take karo da wanda aka gaya wasu mutane ɗazu ita kuma za a gaya wasu mutane yanzu don a zauna lafiya yana tsakiyan haka munafurci yake ya gaya waɗannan kishiyar abun da ya gaya muku ya ce yana tare da ku ya ce yana tare da su yana kuma tsakiya su ba sani ba abin da ya gaya muku ku ba ku san abin da ya gaya musu ba to haka munafurci yake kullum munafiki ya samu da zai gaya wa jama'a Allah ya kiyaye mu da munafurci to shi wannan aljadd ibn qais munafurci ne tsantsa kawai ya dame shi ga tsoro ga ragwanci shi ko munafiki kullum ba rago irin sa shi yakin sa a zaune yake yi yakin sunkuru kullum guerrilla activities yake amma baya son ya fito fili don ya yi tsani a gane shi sannan kuma akwai tsoro munafiki bai yadda da mutuwa ba tsoro ne da shi to shi wannan kai aljadd ibn qais sai ke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ce shi gaskiya masa izini annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasa me dalili kai ba rashin lafiya ba kai ba kaza ba kai ba uzuri ba sai ce a wala taftinni yace ya manzon Allah karka karka fitince ni ni matsala ta shine ka san yadda matan rumawa suke to wai shi in ya ga matan rumawa ne zai fitinu saboda haka Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sauki a bar shi a gida yana fadin wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasa yadda zai da shi yace haka ne eh sai ce azintu laka na maka izini na maka izini ka zauna kaga da ya duba ya ga ta ina zai fito annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan shikenan Allah ce ala fil fitnati saqatu wallahi kin fitan su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi girman fitina shi sa Allah ce ala ina fil fitnati saqatu sun fada cikin fitina tunda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi su fita amma suka yi fita da shi karewar fitina kenan kin fita da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ce wa inna jahannama kuma lalle wutar jahannama la muhitatun bil kafiri wallahi mai kewayewa ce ga kafirai ta ishi kafirai ran da aka shiga wutar jahannama masu shiga suka shiga Allah ya kiyaye mu ranan ne za su san cewa eh ashe da ba su yi abin da suka yi ba Allah ya kare mu na'am
إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون kaji wata sifa ta gaba ta munafikai hasada hasada duk wannan sifa ce ta munafirci hasada in dan uwan mutum ya samu abu ya ji kawai kwata kwata baya jin daɗi baya murna akan wannan abu wani yana ce maka "Ah, na sai filin nan wallahi sai ka ji wani dum sai ciwon kai Ah, matsala kenan sai ciwon kai sai matsala kenan daga ce maka ya sai fili shikenan ko kuma kawai ya fara gina gida in ka zagaya ka je ka ga gidan shikenan daga ranar ka daina bin hanya sai can bayan wasu 'yan satuttuka kuma sai ka sake zagayawa ka je ka gani gini sai tafiya yake da ikon Allah kai kuma kana ta rufe kana ta rushewa to wannan hasada ne wannan sifa ce ta munafurci bai dace mu mu'mina su yi abin nan in mutum ya ce maka ya samu kaza na alheri ka ce to barakallahu fi Allah ya albarka a ciki masha Allah Allah ya albarka don ba naka aka bashi ba a kwata kwata ba naka bane ko da kai ko ba kai zai samu wannan abu arziki ne daga Allah kuma nasa ne naka kuma yana can wata ma ya fi nasa bai zo bane tukunna to me naka na hasada hasada Allah ne bai yi daidai ba ko kuma me Allah kullun daidai yake ko duk abin da ya yi daidai ne kuma komin hasadan da zaka yi ba abun fa ba zai kaura ba to shi yasa ka zauna lafiya mana to wannan shine abun da munafukai suke ciki a kullun sifa ce ta munafirci hasada kuma hasada tana cinye kyawawan aiki kamar yadda wuta yake cinye auduga kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi ko wuta yake cinye itace kirare haka hasada take cinye kyawawan ayyuka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana ba za mu taba zama ƴan uwan juna ba sai in ba hasada a zukatanmu shi yasa ya ce la tahasadu wala tabaghadu wala tadabaru wala ya bi ibadukum ala bai ibad sai sannan yace wa kunu ibadallahi ikhwana ba za ku zama yan uwan juna ba sai in ba hasada in akwai hasada ina ba yan uwantaka don kar ai hasada wa juna a cikin kowane irin harka hasada tana iya ɗaukar mutum ya yi dukkan zunubin da baka tsammani wane ne yayi kaza zai yafi haka hasada ƙarshen abin da take kai mutum yana iya burin kashe dan uwansa hasada ba yanzu nan za ta sa mutum ya kashe dan uwansa saboda hasada to wannan ba karamin ciwo bane ba karamin bala'i bane bai dace ba mutum ya sibantu da hasada ciwon zuci ne duk lokacin da ka ji wani abu game da dan uwanka saboda ya samu kaza ko ganshi da dan mashin haka mai dan kyawu ya lalo kwana ka ji wurr, hajijiya ta ɗebe ka a'a ka yi kokari ka daure ka tsaya kar ka faɗi ka ci gaba da istighfari ka yaba abun kar kuma kai rinka yabo irin na abun nan ka san wani daga zaran ya gama dan uwansa da mashin to ba yaba ba sai ya rinka kalin ina ne wani karfe da ba a daure sosai ba ya fada Ka- to amma mashin din sai dai kuma tayinsa ne suna sun lankwashe wai tayin sun lankwashe Be- to ina ruwanka hasada ne yawanci yake kawo wannan kar ka yi haka ka faɗi alheri ka wanke zuciyarka wani in ya ga shagon wani ya cika ya daina billahin kenan kuma dan uwansa musulmi to wannan hasada mu nisance ta wallahi musulmai ana cikin hasada sosai yanzu da yawa ana cikin hasada za ga musulmai sun zauna suna magana banda taɗin ci bayan wani ba abin da suke me wannan to Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan shine abun da ya faru tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam masa- mahassada munafikai haka suke Allah ta in tusibuka hasanatun tasuhum duk lokacin da kyakkyawan abu ya same ka tasuhum sai su ji haushi da zaran an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kaza ana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana farin ciki sai su ji bakin ciki amma wa in tusibka musibatun amma in musiba ce ta same ka ya kulu sai ka ji suna cewa qad akhadna amrana min qabl a ai dama shi ya shiga ba shi ya- shi ya- shi ya shiga al'amarin mu ai shi ya shiga ya- ya- dama ai wa- abu ne a dama ba ya ce kaza ba ba yayi kaza ba ba kaza kaza ba sai da suna faɗi suna jingina cewa ai dama ai maganganun da muka je yana yi dama ya wuce gona da iri mana to wannan shine hasada idan musiba ta samu mutum a zo ana cewa kaza wane shagonsa ka gaskiya in kaga shagon zaka tausaya ya ce "Ah, to dama dama na gaya muku ku ne ba kuma ku ne ba ku tuna ba ai yadda ya ɗau rayuwa ne shi ne kaza Ka- kawai sai ka ji mutum yana yana wani bayani dalla dalla akan shagon wani wai an ce shagon ya ce wa- yana farin ciki yana dariya ni dama tun da naga take takensa na san dama dole zai wuya bai kare jarinsa ba tun da naga take wai tun da ya ga take takensa da kuma da ya ga take taken fa haushi yake ji lokacin da ya ga wannan mutumin ya gina can ya yi can haushi yake ji yana ta takure sai aka ce masa a ka wani abun tausayi abu kazansa ya ci ba sai ga kuma nan ne zai ta walwala Haba. ni dama na san a za a rina Eh, ai yadda na ga take-takensa abun kaza shi sa yanzu zaka duk sai da kayansa yake yi ba filinsa na guri kaza ma ya sayar ba kudin kuma ya kare abu kaza ma ya sayar shi sa ni ai kaza yana faɗa kamar da tausayi kuma ƙarya ne ba tausayi bane hasada ce kawai to wannan bai dace ba musulmi bai dace wannan ba musulmin kwarai bai dace wannan ba zamanin mu ne yanzu mutane sun wayi gari ba su da aikin yi sai duba abin da wani yake ciki mafiya yawan jama'a wannan shi ya kai mu ga hasada fa idan da ka tsaya kana ta nazarin su waye wane me yake ciki wane me yake yi to ka shiga bala'i ka shiga bala'i amma ran da ka sa aikin da yake gabanka a gabanka wallahi ka huta ka sa abun da yake gabanka a gabanka na kama yaushe ka kare da su ga kalubale ko ta ina amma ka tsaya kana duba gidan wani kana duba shagon wani kana duba motar wani kana duba rigar wani kana duba aikin wani wannan ba naka bane ba naka bane naka zaka duba wannan in ka ce na wani zaka rinka duba to hasara za shiga wane ya ci gaba wane ya ci baya wane ya sai mota wane ya sai mashin ashe ya dawo mashin ne na ban sani ba daga wane ya wuce da kafa lafiya kuwa sai wani kuma ce ha kai baka sani bane dukka dama bakin ɗaya ne yawancin mu haka ake ci ha kai baka sani bane ai gidansa yana kasuwa zai kaura zai kaura eh ko kuma ya kaura yana can jeji a can ya sai gida ya kuma can gefen gari to kai kai ta zama a gari duk hasada ce me kai ka ga wannan ina ruwanka to wa'innan abubuwa ya kamata mu nisance su idan musiba ta same ka in ji Allah subhanahu wataala ya kulu sai kai suna cewa kada akhadna amrana min qabl ya shi ma ya taba mu ne a haba ya taba gumaka a ya taba kaza haka ake ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa yatawallau sai su juya baya wa hum farihun suna farin ciki malam dan uwanka ya shiga cikin bala'i ko kareyan tattalin arziki amma ka juya kana farin ciki dan uwanka wani ma zaka ga mai yi wa addinin Allah aiki ne hasada kuma yanzu yake zagayawa a jikin mutum ba kai- ba tare da ka ankara ba da zaran ka ga wane ya samu wani abu ka ji wurr ka tabbata akwai matsala tattare da kai yi kokari ka kauda wannan abu kai ta istighfari kana cewa kai masha Allah tabarakallah a wane ya samu kaza masha Allah amma kana ganin shagon wane ana canja fenti ko gidansa an danyi wani farin fenti shikenan sai surr kai wannan akwai matsala mala akwai matsala wallahi kuma yawancin ma ka ake ciki wani yana zuwa yana cewa bana fa na biya kudin kujera sai hmm, sai kaga duhu kawai a gaban ka Allah ya kiyaye to gaskiya muna da matsala hasada ta yi yawa a cikin jama'a ko ne zai ga wani afanci mai ba an nada ni kaza to yanzu a gari nan kai aka nada bai san lokacin da ya fada ba ba zai ita hasada in ta yi nisa fitowa take yi yanzu duk a gari nan kai aka nada to Allah ya yi albarka shike daga lokacin in ya tafi duk inda ya samu kai kaji wai wani aka nada kaza ya zo maka ne fa da alheri ya ce maka ga abu kazan nan an nada ni kaza kai ba za ka san lokacin ba to a garin nan kai aka nada wane fa shi ma an nada shi ne a ni ban ji nasa ba wane fa shi ma an nada shi ne a ni shi ma ban ji nasa ba wane fa an nada shi ne suka jira tawa tambayoyin wa'inda su ina ruwanka da su duk hasada yake kawo jama'a wai wane fa an nada shi ne wai ma'ana tun a gaban ka yake gaya ma kai baka cancanta ba da aka nada ka wane fa an nada shi ne sai ka ce a ban ji ba wato shi wancan ya dace a nada shi a ganin sa to sai ka nada shi ku ta hasada kai da shi to ya kamata mu razani irin wa'in abubuwa mu tsorace su mu zama musulmai na gari waɗanda za su rinka girmama juna suna da ƴan uwantaka tsakanin su da juna irin yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi dukiyar su suka rinka ɗauka suna bawa muhajirai su ansarawa suka zama ƴan uwan juna to mu ba wace mun bawa juna dukiya ba a'a mu zauna lafiya ma kawai ka rike naka in rike nawa ba wai ka bani ko in baka ba ma a'a a zauna lafiya a samu tsarkin zuciya kana girmama ni ina girmama ka ka daina bakin ciki da abin da na samu in daina bakin ciki da abin da ka samu a zauna lafiya muna matsayin musulmai ba zai kamata mu zo masallaci mu yi sallah cikin jam'i muna tare sahu sahu daidai wa daida amma duk lokacin da na samu ni'ima kana hasada ko in ka samu ni'ima ina hasada ba wannan babu zaman lafiya gaskiya ba za mu zama musulman kwarai ba kuma ba za mu ci nasara akan makiya addinin Allah ba shi yasa kullun kanmu a wargade yake saboda zuciyar mu ba su dinke ba tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sai mu taru mu cika masallaci amma zukatan mu daban-daban abin da wancan ya samu ba shi wancan yake sha'awa ba to a ji tsoron Allah akan wannan Allah kiyaye mu na'am Allah ce kullan yusibana illa ma kataballahu lana cewa da suke a Allah subhanahu wataala da ya bada labari wa in tusibka musibatun in musiba ta same ka ya kulu sai kai suna cewa kada akhadna amrana min qabl ai tun da matan ya taba mu ne ai yayi kaza ne wannan ce kawo masa wannan musiban wa ya tawallau su juya baya suna wa hum farihun suna farin ciki saboda ka samu musiba Allah ta kul ka gaya musu lan yusibana illa ma kataballahu lana ku yi duk abin da za ku yi duk mai hasada ya hasada lan yusibana illa ma kataballahu lana saboda haka duk hasadan da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya same shi sai abin da Allah ya sa zai same shi ya kamata mu san wannan ba abin da wani ya samu fa sai abin da Allah ya sa zai samu kuma sannan duk maganganu da camfe-camfe da karerai da sauransu da nufin wani da makirci duk ba zai iya sa a ci nasara a kansa ba sai abin da Allah ya sa zai same shi to ya kamata mu yi mu san Allah subhanahu wataala mu san cewa arziki na Allah ne mu san cewa samu da rashi Allah ke yin su shi ke zartar da su yadda ya ga dama don ka a daina hasada Allah ce kun lan yusibana ka gaya musu lan yusibana sam ba abin da zai same mu illa ma kataballahu lana sai abin da Allah ya rubuta zai same mu to wannan shine shi yasa annabi sallallahu alaihi kuma huwa maulana Allah shine majibincin mu wa ala Allah falyatawakkalul mu'minuna kuma mu'minai kullun su dogara ga Allah kuma mu'minai kullun ga Allah suke dogaro wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya abdullahi ibn abbas yake cewa fa'alam wa'alam anna al-ummata law istama'u ala an yanfa'uka lan yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak wa law istama'u ala an yadurruka bi shay' lan yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf haka al'amari yake ka sani al'umma da za su haɗu gaba ɗayansu don su amfane ka su yi maka abin da Allah bai maka ba na amfani ba su yi sa ba sai abin da Allah ya maka shi zai same ka da ku al'umma su sake su haɗu gaba ɗaya wajen su cutar da kai su cutar da kai abin da Allah bai nufin ya same ka na matsala ba ko yaya za su yi ba su su cutar da kai ba rufi a tila kalam an faɗa ya alƙaluma fa tuntunin alƙalami an ɗaga shi ya daina rubutu tun da Allah ya ce rubuta uktubil maqadir Allah ya ce rubuta kaddarori ya rubuta ya gama Allah ya sani wajaffati suhuf kuma takaddu sun riga sun bushe ba wani wanda ya sai yanzu zai rubuta wani abu wanda zai faru a Allah ya gama kayansa subhanahu wataala don haka Allah shi ke tsara rayuwar mutane a daina hasada da juna don haka muminai kuma su dogara ga Allah duk abin da muke mu zama masu dogaro ga Allah cikin harkar kasuwanci ne cikin harkar sana'a ne cikin harkar aiki ne komi mutum zai ya dogara ga Allah ya kuma rinka yawaita addu'a yana neman dacewa a gurin Allah Allah ya samu dace na'am
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون
Allah subhanahu wata'ala ce kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wai duk fakonmu da kuke yi fako da kuke mana kuke jiran cewa a za mu fada cikin halaka ko za mu kasa cin nasara ba komai bane illa ihdal husnayn ba ce ɗayan kyawawan abubuwa guda biyu ko dai a kashe mu mun yi shahada wannan abu ne mai kyau sakamakon mai zama aljanna ko kuma mu kashe mu ci nasara mu daga addinin Allah ko mu samu ganima haka hal tarabbasu na bina illa ihdal husnayn don wai munafikai sun zauna suna cewa in annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita sai su ringa cewa ba za su dawo ba yadda suka fitan nan ba guziri wannan yakin a'a ba kaza haka suka ringa fada a lokacin yakin tabuka ina annabi sallallahu alaihi wasallam ai kafin su isa gurin ma karfinsu ya kare saboda tafiya ce mai nisa ai kafin su isa gurin ma karfinsu ya kare suna ganin cewa tafiya ce mai nisa laukana arzon kariban wa safaran kasidan lattaba'uk saboda haka sun yi tsammani tafiya da a ce gajeruwa ce to tun da tafiya zuwa ta buka tafiya ce mai nisa shi kenan suka rinka fada wai annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ya ɗebi sahabbai wannan adadin suka tafi ai wannan tafiya mai nisa kafin su je ma karfinsu ya kare kuma sannan ga irin guzurin da suka fita da shi wai da wannan za su je su abu nan kai da ka ce kawai sun je halaka sun je za su halaka ne kawai saboda haka duk abin da za a yi halaka za su yi to shine Allah annabi sallallahu alaihi Allah subhanahu wataala ya ce ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wai wannan fadi da kuke kuna gani kuna sauraron mu kuna jiran ku ga abin da zai faru da mu kuna fakon ku ga abin da zai faru da mu ai ba komai bane zai faru da mu illa ihdal husnayn ba ce ɗayan abubuwa guda biyu masu kyawu dukan su biyu masu kyawu ne shine cewa da kuke za mu je mu halaka aje din in mun halaka mun yi shahada wannan daraja ce a gurin Allah in ko muka ci nasara to mun daga addinin Allah ko mun samu ganima wannan ma daraja ce a gurin Allah saboda ka shine hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn wa nahnu mu kuma natarabbasu bikum jira muke muga an yusibakumullahu bi azabin min indihi aw bi aidina Allah ya same ku da azaba min indihi a gurinsa aw bi aidina ko a hannunmu in kuka shiga hannunmu za ku sha kashi da izinin Allah ko kuma Allah ya saukar muku da azaba da zai ɗanɗana muku ita ta yadda ba za ku kai labari ba ɗayan biyu ne ko dai muminai su ci nasara a kansu a fenta su su sha kashi a yi raga-raga da su ko kuma Allah subhanahu wataala ya aiko mala'iku su yi raga-raga da su ko kuma su zamanto mala'iku sun yi raga-raga da su kuma sun samu wutar jahannama a lahira wannan shine abun da muminai suke tsammani wa kafirai su kuma abun da suke tsammani wa muminai cewa a in sun je za a halakar iya abun da suke tsayawa kenan ko mai hasada a ko ina yake iya abun da zai tsaya shine kawai maganar karewan abun duniya ne iya abun da zai faɗa kenan a tun da naga kaza kaza dama na san shagonsa zai kare to na iyakacin ta kenan tun da naga kaza kaza dama na san zai samu matsala a tattalin arziki iyakacin ta kenan amma bai isa ya ce to kuma na san Allah yayi alƙawari wuta zai je ba a'a shagonsa ya kare dai ka tsaya iya nan iya abun da ka gani kenan amma in mutumin kirki ne yana ci gaba da aikin addini dama iyakar ta kenan ne nawa ne suka rigaye shi tun al'ummomin farko suka samu duniyan duniyan ta kare an yi wannan in kai baka taba gani ba an yi kuma ana kan yi wannan ba shine ma'aunin Allah ba duniya ba ma'aunin Allah bane lahira ita ce ma'aunin Allah amma in mumini ne abin da yake tsoro wanda yake sabon Allah da wanda yake shirka da wanda yake bin Allah shine ɗayan biyu ko dai a sha bala'i a duniya a mutu kuma a sha bala'i a lahira ko kuma a sha su duka biyu ko a duniya a sha bala'i lokacin da ake karawa da muminai ta hanyar muminai su yi raga-raga da su ko kuma a'a su zamanto azaba ya same su daga Allah in an mutu kuma a shiga azabar Allah wannan shine don ka duk abin da aka ce wai rayuwar duniya kawai ake aunawa wannan ba abin damuwa bane duniya duk abu da kuka ga- da kuka ga muke yi muna yin sa ne bisa kaddarawar Allah abinda Allah ya sa wane zai yi shi yake yi abinda Allah ya sa wane zai samu shi yake samu abinda Allah ya sa wane zai rasa shi yake rasawa abinda Allah ya sa wane zai mallaka shi yake mallaka ba dama wani ya wuce tsarin Allah to shi sa kawai a dogara ga Allah a tsaya nawa ne daga cikin jama'a suna nan ba su da komai ba su da gata ba su da kaza ba a san su ba ba a san waye su ba aka wayi gari sun mallaki kaza sun mallaki kaza ba a shawari a fadin jiha sai an yi da su haka Allah yake yin abin su to don haka a ji tsoron Allah kawai a dogara ga Allah kawai kowa ya dukufa da abin da ya sa a gaba tare da neman taimakon Allah da rike addinin Allah kar ka bari waya zuwa ga waye menene wane yake ciki yaya wa rayuwar wane a rayuwar wane inda zaka tausaya masa ya cancanci ka duba rayuwarsa don zaka taimaka masa ko wani abu to wannan sai dai in shine amma haka kawai ka rinka lissafin dukiyar wani wani zai iya gaya ma kudin wani ba yanzu haka zai iya gaya ma kudin wani in ce wane akawun ɗinsa bai wuce miliyan kaza ba wai akawun ɗinsa akawun ɗin da masu banki ma ba sa nuna mutum sai mai shi amma shi zai iya baka labari kirdado kawai ya yi kirdado su haɗu shagonsa yanzu in kaje kwata-kwata kayan shagonsa bai wuce miliyan kaza ba sai wani fili da yake da shi a gindin dutse can da wani fili a tunkure da wani fili a arawa wai biya sani yana baka labari kai ya kamata mu mai da hankali da Allah mu mai da hankali wallahi wannan rashin tunani da mutuwar zuciya ta yi yawa a yi abin da ya kamata a bi Allah a dukufa wajen aiki wa addinin Allah a dukufa wajen kowa ya dukufa akan harkarsa kasuwanci ka yi da gaske sana'a ka yi da gaske ba ka waiwayawa kana lissafin na wani ka yi lissafin naka yawa wannan shine abin da ya kamata Allah subhanahu wataala ya ce abuna wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adabin min indihi aw bi'aidina fatarabbasu dan ku je ku yi ta ku yi ta sauraron abin da kuke saurare din inna ma'akum mutarabbisun mu ma muna nan muna sauraron abin da zai faru dayan biyun nan dole ne mu namu dayan biyu ne ko shahada ko nasara da ganima da daga addinin Allah ku naku dayan biyu ne ko ku sha kashi a hannunmu ko ku sha azabar Allah ɗayan biyu ne don haka fatarabbasu ku je ku yi ta saurare inna ma'akum mutarabbisun mu ma muna nan muna saurare na'am
قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون
Allah subhanahu wa ta'ala ce kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam munafikai anfiqu taw'an aw karhan ku ciyar da dukiyar ku taw'an bisa son ranku da yaddar ku aw karhan ko ku ciyar bisa tilas lan yutaqabbala minku ba za a karba ba Allah baya so domin me lokacin da ake neman su ciyar da dukiya su taimaki addinin Allah ba su ciyar ba sai lokacin da aka wato Allah subhanahu wata'ala yana nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda in yazo yace ga dukiya fi sabilillahi ma aje ayi aiki addinin Allah a ce masa ba'a so a ce masa ba'a so saboda me saboda duk lokacin da kuka wayi gari barnan mai barna ya ruguza ku yayi muku duk abin da zai muku irin abubuwan da ake yi wani ya sai da jininku saboda wani mukami da aka masa ta yi ya sai da garinku ya sai da mutuncinku ya sai da danginku a yi raga-raga da ku ku zama danginku sun zama 'yan gudun hijira garuruwanku a ƙone jinanenku a zubar sannan zai ce zai ba ku kuɗi daga baya wai zaɓe ya doso haba a kan me mutane suna nan tsirari suna sai da jinaninku suna sai da mutuncinku suna sai da danginku suna sai da garuruwanku don wani abu da ake tunanin basu ko suke tunanin samu ko suke tunanin ganin za su samu sai su yi wannan sai su zo kuma daga baya wai su za su taimake ku za su ba ku kuɗi suna ba ku ‘yan wasu kuɗaɗen da bai taka kara ya karya ba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka nemi a ciyar fi sabilillah wasu munafukai suka ɗauka cewa wai ciyarwansu shi zai taimaki addinin Allah su ne waɗanda in ba su bayar ba za a shiga matsala annabi sallallahu alaihi wasallam zai shiga matsala in ba su bayar ba suka jajiki suka kauce suka ƙi su ciyar suka ƙi su ba da dukiya fi sabilillah suka tsaya suna jiran su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ƙasa suka tsaya suna jiran su ga cewa tunda ba mu bayar ba za mu ga ta ina za su samu kuɗi har yanzu akwai irin wayannan za mu ga ta yadda za a gina masallacin tunda ban bayar ba wai wani ya yi fishi ba zai ƙara ba ku taimako ba ai duk wanda ya yi fishi ba zai ƙara ba da taimako ba wallahi ku yi fishi har abada kar ku karbi kuɗinsa in ku yake yi wa ya munnuna alaika an aslamu illa ta munnu alaihi islamakum balillahu ya munnu alaikum ai da muka ce zo ka taimaka ka gina masallaci taimakon ka aka yi daki kai Allah zai gina ma a gidan aljanna wani yana zuciya wai ba zai taimake ku ba wani yayi zuciya ba zai ba da ƙara ba da kuɗi a kai wa marayu ba wani yayi zuciya saboda kun ɓata masa rai a gurin karatu kun yi kaza ko kuma ya ce ayi kaza shi ba ayi kaza ba haba sai zuciya ta mutu a zo ana lallabin mutum ku bar shi ya tafi ku bar shi ya tafi kuɗi ya ƙare a kansa ne kafin a yi shi ma ya san ma kuɗi ne wani ka in kuna barin mutane suna muku gadara da kuɗi wani sa'i wallahi kuna kuna kuna kuna bada addinin Allah wani sa'i wanda duk yake jin cewa zai wa addinin Allah wasa wai yayi gadara ko shi mai kuɗi ne ko shi mai kaza ne dewa muna muna karo da irin wa'annan ku ajiye shi a gefe yawa ya kawo kuɗi ku ce ba kwaso ku zauna cikin talaucin ku ku yi addinin da karfin ku in kuna da kuɗi ku sayi yashi ku buga bulo ku ɗauka ku gina amma mutane suna muku gori balle ma masu sai da jininku masu sai da dukiyoyinku masu sai da garinku amme da yan uwanku yan gudun hijira kuna jira kuma wasu zo su taimake ku da kuɗi su yi me kuɗin me za su bayar to ku saurari irin waɗannan abubuwa Allah subhanahu wataala ke doka aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kar ma ya karbi kuɗin su ba a so kuma ko sun bayar ko nawa suka bayar Allah baya so Allah baya so dole musulunci baya karban kaskanci mana ku gane wannan kar ka zama ka rinka bambanta tsakanin aiki wa addinin Allah da aiki wa personal aiki da kake na kanka yau in ka je gurin mutum ko kuna wakiltan addinin musulunci wani yazo zai raina ku ku ajiye shi aikin addini kuke yi kar kar ya sake ganin fiskar ku amma in naka ne ka zabi kaskanci za ka rinka zuwa roƙo gidajen mutane wannan kuma ya rage naka sai kai ta diban kaskanci yau amma aikin addinin Allah wani wacce zai muku gori ko zai muku kaskanci a'a karka kalle mu da fiskar ƙarya babu wannan addinin musulunci wakiltan addinin musulunci muke in za ka yi bismillah gata muka yi ma da muka zaɓe ka muka tambaye ka kusan wannan so da haka Allah subhanahu wataala ya shi yasa suratu tauba wasu malamai suke cewa ba ta da bismillah a farko duk wani munafiki Allah ya bayyana shi a fili yace ku ne shi kawai kul an fi kotau an aukarhan lan yi takabbala minkum wannan ayoyin gaskiya ba za su fassaru ba sai in Allah kai mu gobe insha Allah ta'ala akwai sababin nuzul din su duka in Allah kai mu muna raye lokaci na gaba za mu bayani akan su insha Allah ta'ala gurgurdan mun da ya sauka wallahu ta'ala alam Allah ya samu dace